wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau azumi goma sha ɗaya yau kuma shine majalisinmu na tara na tafsiri ko yau shine darasinmu na tara na tafsirin mata a wannan masallaci mai albarka da muke fatan Allah ya ƙara masa albarka masallacin al'afat busheba masallacin al'afat da ke anguwar nasarawo a cikin wannan gari na gombe muna cikin tafsiri a izu biyun nan na suratul mujadala wanda a yau za mu tashi suratul hashir ne aya ta 21 mun yi ta 21 mun kammala ko law anzalna hadal qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashian mutasaddian min khashyati llah wa tilkal amsalu nadribuha lin nasi la'allahum yatafakkarun yau za mu karasa sura din yau za mu karasa sura din da wasu abubuwa na mamaki da suke cikin wannan sura din shi ne sunaken Allah kyawawa alarma a karanta mana aya ta farko sai mu ji abubuwan da yake ciki na bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الله سبحانه وتعالى هو الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون tai wannan menene munasaban wayannan ayoyin da duk ayoyin da suka gabata a baya mun karanta abubuwa da yawa mun ji munafukai mun ji yahudawa mun ji yadda Allah ya karya su mun ga yadda Allah ya fitar da su mun ga yadda aka kunyata munafukai mun ga yadda aka faɗi sifofinsu aka ba mu shawari a kansu to sai aka zo ana faɗan ambaton sunan Allah me dalili me munasaba me alakarsu a wannan sura din sunan Allah da lamirin sunan Allah da sifofin Allah sun zo sau arba'in sau arba'in inda aka ambaci Allahu da wanda yake lamiri na Allahu da kuma sifofi na ubangiji sai da aka ambata a wannan sura sai da aka ambata sau arba'in a cikinsu akwai guda ashirin duka sunan Allah ne Allahu Allahu Allahu Allahu guda ashirin guda goma kuma an ambaci zamiri ne na balo-balo na Allah ɗin subhanahu wa ta'ala kamar a ce shi shi shi ko ni ko kuma sifofinsa masu girma su ne guda goma can ga ishirin nan ga goma to suran abin da ta kunsa dama mun fada wa'azi ne da yake nuna mana girman iko na Allah ta yadda Allah ya nuna mana girmansa da ƙarfinsa ya taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam akan munafukai da kuma banu nadir wannan cin nasara da aka yi akan munafukai da yahudawa yahudawan nan suna da ƙarfi har suna da garinsu mai cin gashin kansa wanda musulmai kuma lokacin da suka zo madina su nawa ne amma Allah ya nuna mana ikonsa da ƙarfinsa aka kore su a garin kaga wannan yana nuna girman Allah subhanahu wataala da aka kuma da aka kuma nuna mana abin da ya faru da munafikai saboda sun saba wa Allah sun saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka biyo haka kuma da yabo ga mu'minai waɗanda Allah subhanahu wataala waɗanda suka taimaki addini sannan aka yi mana umarni da da'ar Allah subhanahu wataala da shiri na ranar tashin alkiyama ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin sannan aka mana hani daga duk wanda ya baya bin ƙur'ani wanda baya riko da ƙur'ani watsar da shi sannan aka cika mana ayan da kuma riko da alƙur'ani lau an zanna hada alƙur'ana ala jabalin ko lara'aitahu khashi'a to tunda duk aka mana wa'annan abubuwa to iqba zalika bi dhikri ta'ifatan min azimi sifatillahi ta'ala sai aka karasa suran kuma da ambatan manya manyan sifofin Allah da sunaken Allah na biyu bayan Allah ya ambaci Qur'ani cewa mai girma ne law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilka al-amsal nadribuha lin-nas bayan Allah ya ambaci wannan to shi Qur'ani sifa ce na ta Allah to ya dace idan aka ambaci girman sifa to duk girmanta tana bin girman wanda aka sifanta ne yanzu ƙur'anin nan ba mai girma ba ne yana da girma ko bai da girma zancen Allah ne ko sifa ce ta Allah tun da kalamun lahi ne ko to ya kai Allah ne wannan dan an danganta shi ga Allah ne ma ayyai girma ko to sai a ambata maka shi mai girman waye shi shi yasa yanzu ake za a fara maka bayani sai Allah ya ce ƙur'ani nan da aka ce maka mai girma to ai zance ne na Allah shi wanne ne Allah huwallahu shine dai Allah nan alladhi la ilaha illahu wanda babu abun bauta da gaskiya sai shi wahdahu subhanahu shi kadai wa kullu ma ubida min dunihi fa huwa batilun duk abin da aka bauta koma bayan Allah bacecce ne alimul ghaibi wash shahada in baka san shi ba shine wanda ya san na boye da kuma ya san na bayyane ya san na sarari ya san na bayyane ya san na ɓoye alimul gaibi ya shahada shi duk wani abu da ya shiga duhu da duk wani abu da yake fili ubangiji yana sanar da shi sosai kamar yadda Allah ya gaya mana a cikin Qur'ani wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu Allah yana da mabudi na duk wani abu da yake ɓoye gaibi kenan la ya allamu ha illahu ba wanda ya san gaibinsa sai shi kadai bari ma a gaya maka wa ya alamu ma fil bardi wal bahari Allah ya san abin da ke doron kasar nan tamu da abin da ke cikin kasar Allah ya san abin da yake kogi da abin da ke cikin kogin halittun da suke cikin ruwa sun fi halittun da suke cikin kasa amma duk ubangiji ya san su yanzu wani dan kudar da hoga yana zuwa ubangiji ya san shi ya san waye uwarsa waye ubansa yaushe aka haife shi yaushe zai mutu balle mu to Allah subhanahu wataala wa ya'lamu ma fil bardi wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin babu wata takadda ko ganye na wata bishiya da zai fado a duk duniyar nan ko da bishiya miliyan ne lokaci guda ɗaya ganye miliyan zai faɗi illa ya alamu ha wala Allah duk yana sane da su sanda suka tsinken da inda za su sauka da gurin da za su sauka da dalilin da Allah ya sa su ya ce su tsinke ne wani tsinke wanda ya yi an ce ya sauka ne don bishiyar ta nuna wani kuma an ce in baka sauka ba bishiyan yanzu za ta nuna kuma ba za a amfani da shi ba sai a ce ka sauka don ka jinkirta nunanta in kana jikinta za ta nuna yanzu wani ganyen wani wata akuyar da dabbar tana nisan duniya ta rasa abin da za ta ci kuma tuntunin Allah ya rubuta wannan ganyen shi ne abincinta kuma in bai faɗo ba ba za ta zo ta ci ba kafin ta iso sai ya faɗi arzikinka ba inda yake sai Allah ya kawo maka shi to sai Allah ya saukar da ita to duk wani ganyen bishiya da zai faɗi illa ya alamu ha face yana sanar da ita akwai wani amini na daji yana fada yake cewa direba ne da mota direba da mota don a nuna maka komai na ubangiji a tsare yake a rubuce yake kuma arzikinka a duk duniyan da kake ko yana wani gari wala sai an kawo maka shi har gabanka ya fito da mota sun fara tafiya sai fara ta taho sai ta bugi glass din mota sai ta makale a jikin wifi din nan sai wanda yake zaune a cikin motar sai yake cewa ka ga farar nan da Allah da Allah yi parking in cire maka ita sai dirbe ce kai da Allah rabu da ita motar nan ba a tsaya ba in ba na manta ba cewa sai da aka je wajen ko Sokoto ko Zamfara ma'ana tafiya ta wajen kilomita dubu hudu ai ɗari hudu afuwan kilomita ɗari hudu aka yi tafiya da wannan farar a jikin gilas ba ta faɗi ba har aka isa zamfara ne ko sokoto ko ina ne ana isa ana tsayawa gurin da suka zo tsayawa suna tsayawa kadangare sai ya gano ta daga sama sai ya faɗo kan gilas sai ya ɗauke ta har jikinsa daga kano ya tafi har zamfara kuma allah yana sane kuma allah ne tsara masa wannan to duk abin da zai faɗo allah yana sane da shi wala habbatin fi zulmatil ardi babu wata ƙwaya da take cikin duhun ƙasa duk abin da ke ƙasan nan wala ratabin ɗan ya ce wala ya bisin bushashiya ne ko kuma wala ratabin abu ɗanye ne wala ya bisin bushashe ne ganyen nan bushashe ne ko ɗanye ne illa fi kitabin mubin wallahi duk suna sane suna rubuce a gurin ubangiji yana sane da su shine alimul ghaibi wash shahada huwa rahmanur rahim shi ne kuma mai rahama mai jin ƙai mai rahama mai tausayi cikin tausayinsa zai ɗaga maka ƙafa ka masa laifi in ka tuba ya ce ya yafe maka ta yi kaza ya ce ya maka kaza a yi kaza ya ce ya yi maka kaza duniyan nan Allah yana jin tausayin mu fiye da duk da kake tsammani ai Allahu zur rahma Allah mai rahama ne rahamarsa tana da faɗi tana da faɗi kullun cikin tausayin Allah shine ya dan adam zai yi ya bauta min na sashi aljanna kullun ubangiji tausayin bawa yake idan yaga ya kama hanya ba ta aljanna ba ubangiji yana tausaya masa kuma ubangiji ya bude masa kofofin shiga aljanna ku ga rahama ta ubangiji idan ka yi zunubi sai a rubuta zunubi sau ɗaya in ka yi aikin lada sai a rubuta lada goma ku ga rahamar Allah kan fa ya ce dole sai mun shiga aljanna kana saba wa Allah sai a rubuta zunubi ɗaya kana yi bin Allah sai a sa lada goma aka ce idan ka yi aikin kwarai kana kamawa an rubuta lada goma amma in kai na zunubi sai mala'ika mai rubuta zunubai sai ce an ce daga masa kafa Allah mai rahama ne buraganan da awa ɗaya zai tuba in awa ɗaya ce baka tuba ka kyale aikin kayi nadama ba sai ce bari a ƙara daga masa kafa kafin lokacin ma watakila an ƙara samun wani zunubin kayi sai a tara sai can an jima ya ƙi tuba sannan sai a rubuta amma kwarai kana yinsa guda ɗaya an rubuta lada goma yasa ake cewa Allah wadaran mutumin da ɗaɗɗayensa ta rinjayi goma gomansa a ce ɗaɗɗayenka har ta rinjayi goma gomanka ka mutu a ce ka yi ɗan wuta ne to duka wannan rahama ta Allah ce yake faɗaɗa mana yake buɗa mana Allah shi ne mai rahama yadda Allah ya faɗa wa rahmati wasi'at kulla shay rahama ta ta shiga cikin komai wato ba za ku gane rahamar ubangiji ba wa kana bil mu'minina rahima ba za gane rahmar ubangiji ba sai ka karanta wannan hadisin da imam bukhari ya ruwaito shi hadisin da ke gaban mun nan wanda imam bukhari ya ruwaito shi bar ku je da hadisin yake ya zo daga abu huraira allah ya kara masa yadda abu huraira yake cewa na ji manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa allah subhanahu wa ta'ala da ya halicci rahama sai saka ta kaso ɗari ne kaso nawa rahama kasa ta sau nawa aka yi sau ɗari kun rubuta ba Allah ya saka rahama ta zama kashi-kashi har kashi ɗari sai ubangiji ya riƙe kashi casa'in da tara duka nasa ne ina kan faɗi hadisi nan za ku gane yadda rahamar Allah take kashi casa'in da tara duka rahamar ta ubangiji ce sai ya saukar da ƙwaya ɗaya ya raba wa mutanen duniyan nan gaba ɗaya duk wani mutum mai tausayi mai rahama mai jin ƙai mai kirki ba in an cuce shi ba ya rama ba mai ɗaga ƙafa mai yafuwa duk yafuwan mutanen duniyan nan in ka haɗa su to akan ƙwaya ɗayan nan suke kai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa famin zalikal juz ta tarahamul qala'ik a cikin su wannan kwaya ɗayan ne muke yi wa junan mu rangwame mutum ya bata ba damuwa ba damuwa ka tuna wa dan uwanka ka aika masa dubu ashirin ya maka kuskure ka saka masa da alkhairi a ciki ma hatta tarfa hatta tarfa addabba hafiraha an waladiha har dabba din nan da zaka ga ɗanta ya zo shan nono bata sani ba ta dan take kafansa yana kuka ga ta daga kafa da wuri saboda tausayinsa shi ma a cikin kwaya ɗin nan nan aka ɗiba mata da za ta tana bacci ɗanta daga yayi kuka ta yanke baccin yadda ka san a kwakwalwanta aka yi don tausayinsa ta yanke ta je ta ba shi mama ta rijjiga shi har su yayi bacci wannan shi ma ɗan gutsiran kwaya ɗayan nan ne duk wani tausayi da ka sani na duniya a cikin kwaya ɗayan nan ne to ubangiji ya riƙe 99 don Allah za mu shiga wuta insha Allah ba za mu shiga wuta ba wannan rahamar ba yadda za a yi ba mu shige ta ba insha Allah ta'ala sai dai wanda ya ga dama ya shashance yake yin abin da ya ga dama kuma sau da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana Allah ya saka rahama kashi 99 ai 100 ya rike 99 wa anzala fil ardi juz'an wahidan ya saukar da kwaya daya a bayan kasa wannan guda dayan fa aljanu da mutane dabbobi tsuntsaye duka ya ba su kwaya daya kai to ku duba fa har dabba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana har dabban da za ta taka danta ta dage kafa mahaukaci ya ce fa dabba tana da hankali ne ba ta da hankali to har tausayin nan da dabba take da shi har tausayin nan da dabba take da shi yana ciki ne wannan hadisin akwai abubuwa na aƙida da yake tabbatar mana na farko yana tabbatar mana sifar rahama sifa ce ta Allah subhanahu wataala irin wacce ta dace da shi sannan dan an samu suna daya da aka danganta shi wa abubuwa da yawa ba shi yake nuna iri ɗaya bane al-ishtiraku fil ism la yastalzimu al-ishtiraku fi al-ma'na was sifa wal kayfiyya ba wannan bane dan an ce sifan abu kaza kaza ne ba shi yake nuna da ma'ana da komai da komai iri ɗaya bane ba ba haka bane yanzu ni ban da rahama kuma amsa mana ina da dan rahama shi sa uga nazo yana yar dariya Allah ma bai da rahama akuya gida ta bata da rahama malama Zainabu bata da rahama uwa bata da rahama akan danta Allah bai da rahama to sai nuna irin rahama ta irin ta waccar uwar ne irin rahamar waccan irin na wancan akuyan ne to irin namu kuma irin na Allah ne kowa da nasa dan an tambatarwa Allah wata sifa mu ma aka bamu ba shi yake nuna irin tamu irin ta Allah bace ko Allah irin tamu wace abu na uku ce na biyu rahamar Allah mai fadi ce sannan abu na uku rahamar Allah a lahira Allahu akbar ta fi rahamar Allah a duniya Allah ka ba mu rahamomin guda biyu na duniya da na lahira sannan wannan hadisi yake nuna duk wani abu na falala da girma da alheri a duniya na alkhairi da rahama wannan falala ce ta ubangiji ya bamu karkashin haka ana so mutum yake saka zaton zaton zaton zaton kyakkyawan zato ga Allah a zuciyarka zuciyarka ta zama da kullum akwai kyakkyawan zato kullum mutum yake yawaita tuba mutum yake yawaita tuba ya kuma cire ya kuma daina cire tsammanin Allah zai gafarta masa wannan babban laifi ne kake jin wai Allah ba zai gafarta maka ba duk fadin rahaman sannan Allah zai gafarta maka sai dai in baka yi tuba irin wacce ake so ba tuba wacce ake so shine laifinka a yau ka bar shi in ka bar shi alƙawari ba za ka koma ba ba za ka ke ji a zuciyarka ba ka ji kuma baka kyauta ba lallai abin da ka yi nan zunubi ne da sabon Allah idan haƙoƙin mutane ne ka mayar musu sannan wannan hadisin yana nuna mana ɗan adam in kana so ka samu rahamar Allah to kai maka zama mai rahama ka zama mai rahama wa mutane kina da mugunta amma gina su Allah ya daga miki kafa a miki laifi baki yafe ba kuma ke kina neman ubangiji ya yafe miki har a cikin azumi fa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allah mai afuwa ne ya maka afuwa kana neman rahamar sa amma kai baka yi wa mutane rahama to abin da yasa wannan hadisin me yasa annabi ya fade shi ba kun ji hadisin ba rahama an kasa ta kashi nawa an raba Allah ya dau nawa 99 shi an ba mu guda nawa to me sanadiyan hadisin nan bari ku ji sanadin hadisin bari ku ji sababin zuwan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a wasu daga cikin wuraren yakukukan sa an je yaki sai aka zo da fursunonin yaki wanda aka kama su a gurin yaki sai aka zo da su sai ya zama akwai wata mace a cikin fursunonin da aka kamo kuna jin wannan sakon ba a cikin fursunonin da aka hau hadda mace mace mata zo gurin yaƙi an kama ta to sai ya zama wannan matar ashe tana da ɗa in an kama mace a wajen yaƙi ka aika kaɗanta ba ta sanin da ya shiga ba ƙanƙani sai tana ta nemansa sai ta ga jariri a can sai ta je ta ɗaga shi sai ta saka akan kirjinta ta dabo da tausayi ta yi haka sai ta gaba shi bane sai ta ajiye shi haka ta yi ta bin jarirai har can sai gashi ta samu nata sai aka ga ta yi haka kamar ta yi ajiyan zuci ta manna shi a kirjinta kamar fa wani jikinta ne kenan ya fice ko sai ta manna shi me take tana godiya can sai aka ga ana kallanta can sai aka ta dauko mama tana bashi tana karkada shi da annabi ya ga gashi nan jama'a so ga suna ta mamaki da abun ana mamakin tausayin wannan wannan wacce aka kama din nan sai annabi ke cewa a tarawna hadhihi tarihatan walad hafin nan sai annabi ce yanzu kuna ganin wannan matar za ta iya jefa danta a wuta don Allah ya uwa za ta iya jefa danta a wuta sabai suka ce babu yadda za a yi ƙalu la wallahi wahiyar tabtaru ala Allah ta turahu inda ba za ta inda ba dole ba to ku babu yadda za a yi ta jefa shi inda ba dole ba babu yadda za a yi haka ya faru la ba zai yi haka ba to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa to kun dai ga wannan tausayin nata kun ga da take da tausayi to wallah wallahi shi ubangiji arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha Allah ya rahamasa ta ninninka na wannan game da ɗanta a kanmu mu rahamar Allah a kanmu ya ninninku ya ninninku ya ninninku ninkim da ba za ka iya ninka shi ba ba za ka iya misalta shi ba a kan wannan ku duba rahamar Allah fa yadda take Allah ka samu cikin rahamarka to shi sa Allah subhanahu wataala yake cewa huwa ar-rahmanur rahim huwa Allah alladhi la ilaha illa huwa shine dai Allah nan wanda ba shi abokin tarayya sai shi shi kadai huwal maliku shine sarki mamallakin sarakuna duk wani sarki da yake jin kansa Allah shine mamallakinsa shi sa Allah subhanahu wataala ce qul allahumma malikal mulki tutil mulka man tasha duk wani mulki da ka sani na ubangiji ne shi yake ba wanda ya ga dama to Allah shine malik al-maliku sannan kuma Allah shine al-quddusu tsarkakekke ne Allah subhanahu wataala assalamu mai aminci amintacce wannan al-quddusu babban suna fa kenan mai tsarki ai al-muttasifu bit-tuhuri tam wanda ya sifanta da tsarkaka na ƙarshe wannan zahatil baliga da kuma tsarki na iya ƙarshe kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa wa nahnu nusabbihu game da mala'iku yadda mala'iku suke fada wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka al-quddus kenan muna tsarkake ka shi yasa hadisin Ubay ibn Ka'ab yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yayi sallama daga sallansa na wutiri ku rike wannan abin da ake karanta a wutiri in kai sallama a sallan wutiri annabi sallan ya sallama a wutiri yana cewa subhanal malikil quddus subhana al malik al quddus sau uku ya ce assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah sallan wutiri sai ce subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus sau uku wata ruwa ta ce a ƙarshe kuma sai ya ja da ƙarfi misali subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus to da girman Allah Allah shine al quddus tsarkakakke ya zo a hadisin Abdurrahman ibn Abi Abza ibn Abza Allah ya kara masa da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in yayi sallama daga wutiri zai ce subhanal malikil quddus sau uku a na ƙarshe ɗaga sautinsa subhanal malikul quddus a na uku kenan ya zo daga aisha Allah ƙara mata yadda take cewa annabi a cikin ruku'insa da sujjadansa wata ran ma ba subhana rabbiyal a'la yake fada ba zai ce subuhun quddusun kaga quddusun mu ya fito al quddusu subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh to shine al malikul quddusus salam assalam Allah subhanahu wata'ala shine mai amintarwa kuma amintacce assalamul mu'min kenan ya amintar da kai shi amintacce ne kuma ya amintar da kai assalam ai amuttasilu bis salama at-tamma yana da aminci cikakkiya min kulli sharrin wa adan waso babu yana amintarwa ba zai cutar da ku ba inna Allah la yadhimu mithqala dharratin Allah ba zai cutar da mutum ba ko da kaukayen zarra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yutimil ladunhu ajran azima inna Allah la yadhimu an-nasa walakinna an-nasa ka anfusahum yazlimun Allah baya zaluntar mutane shine assalam kenan mai amintarwa ya baku aminci ya baku nitsuwa almumin kuma shine amintacce din da sau da aka shi yasa annabi sallallahu alaihi hadisin sauban yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi idan sarrafa min salati istaghfar salasan annabi daga ya ce yana ana koya mana sifan sallah annabi daga ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah istaghfar salasan zai ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sai ce allahumma anta salamu wa minka salamu tabaraka ya zal jalali wal ikram isgir kawo kujera kawo malam kujera Allahumma anta salamu wa minka salamu tabaraka ya zal jalali wal ikram ya Allah subhanahu wataala kai ne ma assalam din kuma aminci daga gurin ka take yawa ba za mu tsoman zifalan nan ba ko yayi nan haka to masha Allah tabaraka ya zal jalali wal ikram to annabi sallallahu alaihi wasallam daga ya gama sallah yayi sallama sai yayi wannan addu'an ana tabbatar mana da sunan assalam din nan mai amintarwa almu'min kuma amintacce wanda in ka mika al'amuranka gurinsa ba zai ci amana ba ba irin ba irin mu mutane ba Allah subhanahu wataala baya zalunci wahibul am shine mai bada security general security fala ya'manu illa man amanahu Allah ta'ala babu wanda babu wanda yake samun nutsuwa sai wanda Allah ya nitsa ya nitsa shi ba wanda yake da security da tsaro sai wanda Allah ya tsare shi duk wani tsaro da kake gani idan Allah bai tsare ka ba yanzu zaka tashi yanzu akwai tsaro a Najeriya tunda aka yi Najeriya akwai tsaron da yafi na Abacha ne akwai tsaron da yafi na Abacha amma da ubangiji ya cire amincinsa sa sai ga abace abin nan Allah ya dauki ransa akan kujeran mulki la lafiyarsa kalau abin da ya same shi ya same shi babu ruwan Allah Umar Musa Iraduwa duk amincin da yake da shi a gidan mulki aka je aka zara rai to Allah shine mai tsarewa sannan Allah ubangiji kuma shine al-muhaiminu mai kula da komai wanda kowane abu ƙasa yake ya Allah ne yake samansa yake kula da shi mai sa masa ido almuhaiminu ashahidul hafizu arraqibu ala khalqihi mai gani mai kiyayewa mai sa ido da kula a bayinsa shine almuhaiminu sannan Allah subhanahu wataala shine al-azizu mabuwayi ai almuttasifu bil izzati tamma wanda ya sifantu da cikakkiyar buwaya Allah shine mabuwayi sannan Allah subhanahu wataala shine almutakabbiru mai tsananin ƙarfi in kana ji eh na'am aljabbaru ba afwan aljabbaru kai Allah subhanahu wataala shine aljabbaru al-azizu al-jabbar ba al-azimul qahir mai tsananin ƙarfi alladhi qahara jami'al ibad wanda yafi duk bayinsa karfi sannan Allah subhanahu wataala shine almutakabbir almutakabbir ya zaka fassara almutakabbir at-takabbur girman kai ne yanzu ka zo fassara ta kan Allah ya zaka yi sai ka ce shine mai nuna isa in dai isa ce ta ƙarshe sai Allah subhanahu wataala Allah mun tuba in ji bahaushe Allah mun tuba ka yafe mana shi ne faranin tashin kiyama duk masu mulki za a tara su ya ce limanil mulkul yau waye mai mulki yau saboda isassa kowa ya shiru da kansa ya bada amsa ya ce lillahi wahidil qahhar Allah shine al-mutakabbir shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ka yake faɗa a cikin Qur'ani walahul kibriya'u fis samawati wal ardi suratul jathiya Allah shine mai isa ta ƙarshe a sama da ƙasa wani waje Allah subhanahu wa ta'ala ya ce al izzu izari buwaya shine kwaljallena wal kibriya'u ridai isa kuma shine mayafina faman na za'ani bi shay'in min hadu wanda ya zama mai ji da kansa mai nuna isa a cikin bayi ya dauki tawa ya dauki kaya na ya sa azabtuhu wala zan azabtar da shi shi yasa annabi sallallahu alaihi cewa ma tawadha ahadun lillahi illa rafa'ahu babu wanda zai yi girman kai a cikin illa wada'ahu afwan ba wanda afwan ma tawadha ahadun lillahi illa rafa'ahu ba wanda zai kaskantar da kai a cikin mutane face Allah ya dauka shi saboda ya kaskantar da kai daga sifar Allah ya zama mai kaskantar da kai ba duk mai ji da kansa Allah ubangiji kuma bugo shi yake yi aufu ibn malik al-ashja'i al-aufu ibn malik al-ashja'i yake cewa wata ran ina tsaye tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yana sallah sai nazo na tsaya ina bin sallarsa annabi sai karanta suratul baqara a cikin suratul baqara babu ayan da zai wuce sai ya tsaya idan aya ce ta rahama ya ce Allah kamar rahama baya wuce aya ta azaba sai ya tsaya ce Allah ka tsare ni da wannan azabar sai yayi ruku'i dogon ruku'i ya taso daga ruku'i a cikin ruku'in yana cewa wannan dogon ruku'in da yi annabi ga abin da yake fada subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati kun ga dai al kibriya unnan da muka fada summa sajada bi qadri qiyamihi summa qala fi sujudihi mithl zalik shi ma a cikin sujada yake cewa subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azama sun makara'a bi ali imrana sannan ya taso ya karanta ali imrana sun makara'a suratan suratan mu yanzu tarawihinmu na wannan masallacin izu nawa ake izu ɗaya ta ko wasu ba suna ga yayi yawa to annabi sallallahu alaihi wasallam tarawihinsa a raka'a biyu ma izu izu takwas ne raka'an farko izu biyar raka'a ta biyu wajen izu uku sallallahu alaihi wa sallam subhanallahi amma yushrikun sarki ya tabbata ga Allah ga duk abin da ake yin shirka da shi na'am alaramma
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله سبحانه وتعالى هو الخالق Allah nan dai shine mai halitta shine mahalicci tunda sifa ce Albari'u shine mai kagawa mai kago halitta Almusawwiru Allah subhanahu wataala kuma shine yake huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha Allah ne yake sawara mu yadda ya ga dama yake sawara duk halittarsa yadda ya ga dama idan Allah ya ga dama wata bishiyar sai ka ga yadda suranta ta sai ga ta rubuta Muhammadu Rasulullah wani mutum a yi shi fari wani a yi shi baki wani a yi shi dogo wani a yi shi gajere ko dabba ma ka ga wasu gabza-gabza wasu gansu yan ficilli ko almusawwir Allah subhanahu wataala shine wanda yake surantawa lahul asmaul husna yana da sunaye kyawawa kai Allahu akbar sai ka karanta sunan Allah babu wanda yawa sunan Allah babu wanda na gana yayiwa sunaken Allah kirari da fito da su ya yi aiki kan sunaken Allah wanda in ina karantawa ina ƙara jin ubangiji irin imamu tahawi mai littafin al-tahawiyya in yana sifanta maka Allah da yadda ya dace da ubangiji wa huwa al-khaliq ko qabla an yakhluqa al-khalqa ko wasta haƙƙa ismal bari ƙabla ihdathir bariya Allahu akbar tuntunin sunansa albari ko tun kafin ma ya halicci mutanen sunansa albari sunansa alkhaliqu kafin ma yayi halitta karka ce sai da Allah yayi halitta ya zama alkhaliqu a to lahul asmaul husna Allah yana da kyawawan sunake yusabbihu lahu ma fi samawati wal ardi duk abin da ke sama da ƙasa suna tasbihi ga ubangiji wa huwa al azizul hakim Allah shine mabuwayi mai hikima ai Allah subhanahu wataala huwa al ma'bud bi haqqin alladhi tafarrada bi taqdirihi bi taqdiri wa insha'i jami' al makhluqat shine wanda ya kadaita wajen halittan dukkan bayi zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli shay'in fa'buduhu shine dai ubangiji mahalicin komai shi kadai za a bautawa khalaqa samawati bighairi abadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabbatin wa anzalna minas sama'i ma'an fa anbatna fiha min kulli zawjin bahij wannan shine ubangijin mu shine albari'u albari'un nan da muka faɗa albari'u wanda yake kagawa alladhi ahya wa aujada min al'adam shine wanda yake rayarwa sannan kuma yadda yake rayarwan da macecce abin da ya halitta to kar ku manta kuma shi yake kirkiro abin da ta ba shi shi yasa yake Allah yake cewa ma asaba min musibatin ma asaba min fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha min qabli an nabraha ay min qawli an awjadnaha an awjadaha Allah tabaaraka wa ta'ala tun kafin ba ta ba ta ba ta nan da amma ubangiji shi ya samar da ita Allah shine al-musawwir mai suranta huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'u yadda ya ga dama a wani waje Allah yake cewa fi ayi suratin ma sha'a rakkabaka da duk irin suran da ya ga dama Allah ubangiji sai ya halicce ka haka Allah kuma lahul asma'ul husna yana da kyawawan sunake kisa wani waje yake cewa walillahi asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da kyawawan sunake ku ke roƙon sa da su Allah zai amsa muku qul Allah aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna Allah yana da kyawawan sunake Allah yana da sunake kyawawa ya zo daga Abu Huraira Allah Ubangiji ya ƙara masa yadda idan wasu sun shigo za a iya kawo su nan wajen in can ya cika hisba wa iya kawo su nan gurin ya zo daga abu huraira inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman Allah yana da wasu sunake guda 99 a rike wannan karatu zauna iske Allah yana da wasu sunake 99 wasu sunake kuna rike karatun nan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman Allah yana da wasu sunake 99 karka kuskura ka fassara cewa sunan Allah 99 ne ko sunana za su iya kaiwa 99 ko ni yanzu ka tashi za ka samu suna 99 balle ubangiji ka ce sunansa 99 la sunan Allah malala gashin saniya ba wanda ya san adadinsa dalili akan wannan shine hadisin da annabi yake cewa ramai ne as'aluka bi kulli ismin huwa laka Allah ina roƙonka duk wani sunan ka ne suna naka sammaita bihi nafsaka wanda kai kardawa kanka aw anzaltahu fi kitabika ko ka saukar a littafinka aw allamtahu ahadan min kalkika ko ka sadda wani bawanka na daga halittunsa ban sani ba kai aw ista'atharta bihi fi ilmil ghaibi indaka ko ma ka keɓanta da shi ba wa duk duniya ba wanda ya sani ko da ka sunan Allah ya fi 99 amma dai idan mutum a cikin sunaken Allah ya rike casa'in da tara ya san fassararsu ya san ma'anansu ya yi aiki da su da halal jannata zai shiga aljanna kaga ga wata aljanna cikin sauki malamai sun tara mana sunaken Allah casa'in da tara Sheikh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymeen a cikin littafinsa Qawaidul Musla da ya bi Qur'ani da Sunna Qur'ani da hadisi sai da ya tara sunaken Allah guda 130 iya shi wanda ya samu in ka sake bibiya kuma ta iya samu fiye da haka to sunakin Allah sun fi haka ko kyamarar nan yanzu ka tashi ba ta sunake sai ka kasa wajen goma kyamara a bar ɗaukan hoto ko? eh? abun abun me? abun yin bidiyo wacce take hango mutane daga nesa ko? wacce take gyara abinan ɗinsu ta kai ta bata sunake sunake sunake to Allah sunakensa da sifofinsa sun fi ɗari ta ma Allah ya ce akwai guda 99 duk wanda ya haddace su ya kiyaye su abinda ake nufi da kiyayewa shine ka abinda suka kunsa na ma'ana ka girmama Allah da su aikin da yake cikin su yi sannan kuma ka rike su duk wanda ya wannan da kalan jannata zai shiga aljanna Allah yake cewa yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi abinda ke sama da ƙasa suna tasbihi ga ubangiji kamar yadda ya zo a ayoyi da yawa yusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu man fihin wa min shay'in illa yusabbihu bihamdihi duk abinda yake duniya yana yi wa Allah tasbihi duk abinda ka gani a duniyan nan yusabbihu lillahi ne yana yi wa Allah tasbihi shi yasa Allah a wani guri yake cewa wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu duk wani abu da ka sani yana yi wa Allah tasbihi ku ne ba za ku ji ba ku ne ba kwa ji to da haka in in ka ce za ka bauta wa Allah ruwanka da ba abin da zai amfani Allah ka- ai, amfanin kanka ne in ka ki to dabbobi suna bauta wa Allah kamar malami ne in ka ki ka girmama malami ka ki ka ambaci malami da alkhairi ka ki ka masa addu'a to la ba- ka cuci kanka ne kai an umarce ka ka girmama shi ka mutunta shi ka kimanta shi in baka masa ba Allah cewa yayi hatta alhitana fil ma'i har kifi a cikin ruwa yana nema wa malami gafaran Allah ka je ka rike kai ka nema masa kifaye za su nema wa malami tsuntsaye za su nema wa malami mala'iku suna shimfiɗa fukafukinsu wa innal mala'ikata la tadha ajnihataha li talibil ilmi dalibin ilimin ne ma fa mala'ika take saka masa fukafuki ya taka ina kuma ga malamin ina ga malamin in dai dalibin mai zuwa gun malamin ne yake da wannan daraja shi kuma malamin ya yake da shi imamu shatibi aka ce idan ɗanka ya haddace ƙur'ani an kawo wannan asar ɗin ko hadisin aka ce ɗankan ya haddace ƙur'ani ran tashin alkiyama cikin girmama ɗanka da za a yi mahaddacin ƙur'ani za a kawo uwarsa da ubansa a ran kiyama su ma a saka musu alkyabba da rawani na sarauta su ci albarkacin ɗansu da ya saddace ƙur'ani a kai su aljanna sai imamu shatibi yake cewa in har 'ya'yan wa ma balukum bin najli ko inda jaza'ihi to in dai uwayensa ma da da ba su haddace ƙur'ani ba ko fatiya za su karanta sai an musu danja saboda rashin iya karatun dan ɗansu ya haddace ƙur'ani an masa haka to dan Allah ɗan kuma me za a naɗa masa to komai yana yi wa Allah tasbihi komai yana yi wa Allah tasbihi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi shi sa Allah subhanahu wataala yake cewa alam tara wai baka gani anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wa man fil ardi Allah subhanahu wataala ana masa tasbihi abinda ke sama da wanda yake ƙasa duk yana masa tasbihi kai in baka gane ba in kana nufin mutane ne kare sai Allah ya ce barka ji wa tayru safatin tsuntsaye sun jero suna bude fukafukin su a sama suna yi wa Allah tasbihi kullun dukkan su kuma kad alima salatahu wa tasbihahu Allah ya san me suke fada wallahu alimun bima yaf'alun Allah ya san me suke aikatawa Allah nan wa huwal azizul hakim mun fassara menene al azizu a ayan da ta gabata wa huwal azizul hakim ai wa huwal azizul ghalib alladhi la yughlab shine mabuwayi da ba wanda isa ya rinjaye shi Allah shi yake rinjayar kowa wa huwal hakim Allah shine mai hikima fi kulli ma khalaqahu a duk irin halittar da Allah yana da hikimansa kuskure ne kuskure ne a halittun Allah ka zo kana kallo kana cewa ya Allah ko zuciyarka kar ta yadda ta rai wannan kamar wani wanda yake cewa wai shi bai gan bai ma hikiman da Allah ya sa halicci guda ba ko guda ne ko ba ne sauro ko shi bai ga hikiman da Allah ya halicci sauro ba la ilaha illallah dama ba za ka gani mana tunda mahaukaci ne kai huwa al-azizul hakim Allah shine mabuwayi mai hikima na'am alaramma
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل Allah subhanahu wataala ya bude mana wannan sabuwar sura wacce ake ce mata suratul mumtahana mumtahana a can cikin wasu karatuka na na yayi abin nan nace mumtahana da mumtahina la mumtahana mujadala ce da mujadala da mujadila amma mumtahana mumtahana an kira ta suranta mumtahana dan shi da suranta guda daya mumtahana dalilin da yasa aka kira ta suratul mumtahana a aya ta goma na sura a aya ta goma na cikin sura din Allah subhanahu wataala ya ce idan mata mu'mine suka yi hijira daga makka suka zo madina famtahinuhunna a musu jarrabawa a gane don Allah suka zo ko kuma don wani abu daban wanda za mu yi so karatun mu tattauna wannan surar yar madina ce da ijma'in malamai ijma'in malaman da suka ce ijma'i ne suna da yawa malaman tafsiri abinda suran take karantarwa shine muminai su nisanci rikon mushrikai waliyai kar ku rikin mushrikai su zama iyayen gidanku kar ku yadda da wannan shine babban abin da ke cikin sura din amma kuma akwai wasu abubuwa daban wanda suran ta kunsa wanda ina ga insha Allah ta'ala idan Allah ya sa muna raye gobe za mu sake sabon bayani kan wannan sura din insha Allah ayoyinta goma sha uku ne amma fa masu tsawo aya goma sha uku sun fi aya talatin na wata sura din don suna da tsawo an saukar da ita bayan an saukar da suratul ma'ida da suratul nisa'i sai aka saukar da ita na faɗa adadin ayoyinta goma sha uku to za mu faɗi sauran tattaunawa a kanta insha Allah ta'ala gobe gobe yadda muka yi fara karatu yau karfe 8 daidai gobe ma don Allah a yi kokari karfe 8 din nan da izinin Allah Allah ubangiji ya mana jagoranci Allah ya mana tawfiki subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mun samu ziyaran malami na wannan guri wanda malami na ne na fiqihu karatun fikihu a wajensa na sha sannan kuma uba ne a gare ni domin wa ne ga mahaifiyata wan mahaifiyata wa fa ba irin wa nan da ake kalatowa ce wa ba wa na mahaifiya uwa ɗaya uba kowa da nasa mu kuma muka tashi sai mu ce uwa ɗaya uba ɗaya inda duk gitu waje ɗaya ne daga shi kai tsaye sai mahaifiyata babu kowa su a duniya a gurin mahaifiyarsu sai su kaɗai ɗin nan yanzu in na kalle shi ne ina ganin mahaifiyata ce ita Allah ya mata rasuwa shi kuma kunga Allah ya bashi tsawon rai ya bashi lafiya shi ne wanda yake karantar da fikihu a wannan yanki ɗin yake karantar mana da tarbiyya malam ya yi tafiye-tafiye gurare duk duk gurin da ya je kuma guri ne da zai je ya ga ya dasa wani abu na alkhairi malam asalin inda ya zauna a jalingo ya zauna jalingon nan ya je ya karantar da addini ya bar ya dasa almajirai yanzu haka gurin akwai almajiransa da suke yi shi yasa mu da muka tashi ma mahaifiyarmu in ta tashi ba mu kiran sunan sai ce malam na jalingo haka ake gaya mana akwai takwaransa da aka mana a gida to haka ma ake danganta masa suna sannan malam a cikin garin yankin gombe kuma ya zauna a wurare daban-daban duk inda je zai dasa waje daga baya sunansa ya dawo malam na liji saboda malam ya tattare kwata-kwata ya koma liji ya je ya dasa wani waje markazi a liji sannan kuma malam ya sake dawowa gurinsa wannan da aka sani to duk karatuka na na fikihu Allah ya ji kan mahaifiyata asussuba za ta tashe ni gurinsa na zo nake na sha fikihu duk wannan karanci kuma tun daga nan nake sha'awan fikihu har na je university digiri ɗina na farko a fiƙihu ne digiri ɗina na biyu a fiƙihu ne digiri ɗina na uku a fiƙihu ne na sake sabon digiri ma shi ma a fiƙihun musulunci kaga digiri na hudu